Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa manwala, amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da sake haduwa a cikin wannan silsila mai albarka mai taken ahadisul akhlaq daga littafin Dr. Abdulrazak ibn Abdul Muhsin al-Badr Allah ya saka mishi da alkhairi. Muna bibiya wannan malami a inda yake mana magana akan rahmatul iyal wato tausaya ma iyalai da mutanen gida da yara ya kawo mana bayanai mabambanta waɗanda suke da alaƙa da wannan matashiya za mu tashi a inda yake cewa wa kana sallallahu alaihi sallama yukhaffifu salata inda sama'ihi buka as-sabi wa ummuhu wara'a rahmatan bihi wa bi ummi daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance idan ya fara sallah sai ya ji kukan jinjiri ko wani ƙanƙanin yaro da yana niyyar tsawaita sallar sai ya takaita ta saboda tausaya ma wannan yaro mai kuka da kuma tausaya wa mahaifiyar yara. An Anas bin Malik radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها النبي صلى الله عليه وسلم يتي نكن شغا صلى ina mai nufin tsawaita ta fa asma'u buka as-sabi sai na ji kukan jinjiri fa atajawwazu fi salati sai na takaita sallata imma a'lamu saboda abinda na sani li wajdi ummihi bi buka'i cewa uwarsa tana shiga cikin damuwa saboda kukan da ɗanta yake muttafaqun alai Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi a lamba ta 710 Muslim a lamba ta ɗari hudu da saba'in. Ya ayyuhal ab, wa ya ayyatuhal um, Malam ya ce, Ya kai uba, ya ke mahaifiya inna rahmataka bisagir babu min abuwa bil fauzi bi rahmatillahi lak. Ka sani da cewa tausaya ma ‘ya'ya da kuke yi, to wannan wata ƙofa ce daga cikin ƙofofin da za su samun muku rahma daga Allah Ubangiji. ولا تحقرن في هذا الباب شيئا وإن قل karkare na wani abu cikin waɗannan ababe za su san maka da rahma Allah ko mai ƙarancinsa. An Anas, Ibn Malik radiyallahu anhu ja'at timra'atun ila Aisha radiyallahu anha fa'atatha Aishatu thalasa tamarat. Wata mata ta zo gidan Aisha radiyallahu anha sai Aisha ta ɗauki dabino ƙwaya uku sai ta bata. Fadat kulla sabiyin laha tamratan sai wannan mata ta ɗauki dabinon nan da aka bata guda uku sai ta ba yaro ɗaya dabino ɗaya ta ƙara ba ɗayan yaron dabino ɗaya wa amsakat li nafsiha tamratan ta riƙe ɗaya don kanta fa akala sabiyani at-tamrataini wa nazara ila ummihima kafin ka ankara waɗannan yara guda biyu kowa ya cinye dabino ɗaya da aka miƙa masa sannan suka tsira wa wannan ido fa'amadat ila tamrati fa shaqqatha sai ta ɗauki wannan na ukun sai ta tsaga shi gida biyu wa fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamra kowane yaro ta bashi guda ɗaya fa ja'a annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha da ta ga abin sai ba ta mamaki ya ba ta sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta bashi labarin abin da ya faru fa akhbaratu Aisha radiyallahu anha Aisha ta bashi labari faƙala sai ya ce wa ma yu'jibuki min dhalika yo wani abu ne ya baki mamaki a cikin wannan laqad rahimahallahu bi rahmatiha bi rahmatiha sabiyaiha Allah ubangiji ya mata rahama sakamakon rahamar da ta yi wa yaran nan ta guda biyu rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad inda cikin adab al-mufrad a lamba hadisi na 89 Shekul Albani ya inganta shi. Malin ya ce, Fahadihin mura'atun faƙiratun laisa ladaiha ma tat'amuhu. A wannan mace ce wadda take tana cikin halin talauci, ba ta da abin da za ta ci. Fa'atat Aisha ta radiyallahu anha, saboda aka talugun Aisha radiyallahu anha tana neman taimako, fa'atat ha talasa tamarat. Aisha ta ba ta dabino kwaya uku wanda bai kai ya kawo ba. Fa'atat kulla tiflin min tiflaiha tamra ta ɗauki dabino ƙwaya ɗaya ta bai ma yaro na dama ta sake ɗaukan wani ƙwaya ta ba wa ɗayan yaron da abqat li nafsiha wahidatan li nafsiha ta bar wa kanta guda ɗaya wa hiya ja'i'a kuma tana jin yunwa wa bi hajatin lil ghadha tana buƙatar abinci fa akala subiyani at-tamrataini wa nazara ila ummayhima amma waɗannan yara guda biyu suka cinye dabinon nan kowa ya cinye nashi sannan suka yi mata ƙuru da ido fa amadat ila tamrati fa shaqqataha sai ta sake ɗaukan wanda ta aje wa kanta sai ta tsaga shi gida biyu fatat kulla sabiyyin nisfa tamratin ta baiwa kowa rabi wa baqiyat hiya ala ju'iha ta ci gaba da wanzuwa a cikin yunwata mu'thiratan tiflaiha ala nafsiha ta fifita buƙatar ‘ya'yanta a kan kanta, wa haza misalun minar rahmatin lati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala fil ummahat. Malaici wannan yana nuna mana misalin irin yadda Allah maɗaukin sarki ya sanya rahama ta zama wani abu madawwami a cikin zukatan uwaye mata. Walamma akhbarat Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam. Da Aisha ta bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari da بنبأ هذه المرأة تباشت العبار ونما تا قال سيتي وما يؤجبك من ذلك لقد رحمه الله برحمتها سبييها الله يا متى رحمة سود رحمة تيما يا أنت أي أن هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأمهات هي سبب عظيم لرحمة الله ta'ala bihin wannan irin gagaruman tausayi da Allah ya sanya a zukatan uwaye mata to wannan shi kuma dalili ne akan Allah madaukakin sarki ya musu rahama da gafara fa yanbaghi alal mar'ati an tahtasiba rahmataha li auladiha wa atafaha alaihim yana da kyau mace ta dinga neman lada ta hanyar tausayin da take ma yara da rahamar da take musu wa inayataha bihim ta hanyar kulawar da take basu wa tarbiyataha lahum da tarbiyar da take musu inda Allah ta dinga neman lada a wurin Allah ولا تضيء عند الله شيء ولا يضيء ولا يضيء عند الله شيء babu abin da yake bata a wurin Allah fa in yassara Allah wa salaha li haula'il abna'i wa haula'il abna'i wa barruha wa rahmuha wa ahsanu ilaiha idan Allah ya sauƙaƙa mata ya samu ƴaƴanta nagarta suka wayi gari suka girma suna mata biyayya suna jin tausayinta suna kyauta mata fa hadha khayrun ala khayri wannan alheri ne wani bisan wani gidar dogo kenan sama yaya ƙasa yaya wa in kanu bi khilafi zalika idan ma Allah bai sa sun zama mutanen kirki ba amma ta yi iya abin da za ta iya fa ma inda Allah laha min al khulfi khairun wa abqa abinda Allah zai mai mata ranar alkiyama shine mafi alkhairi Uh, kuma shine mafi dawwama wa da'watul walidi li waladihi li auladihi mustajabatun la turad mun ji a baya cewa addu'ar da iyaye suke ma ƴaƴa a bar amsawa ce ba a tunkuɗe ta kama sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa salasu da'awatin mustajabatun addu'o'i guda uku ababen amsawa ne la shakka fihinna babu shakka game da ana amsansu. Zala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, da'awatul walidi wa da'awatul musafiri wa da'awatul mazlum addu'ar iyaye da addu'ar matafiyi da addu'ar wanda aka zalunta wa fi riwayatin wa da'awatul walidi ala waladi da addu'a wadda take iyaye za su yi ma 'ya'yansu. فمن الرحمة بالأولاد كثرة الدعاء لهم بخير yana daga cikin ƙofofin tausayi da ake nuna ma ‘ya'ya shine yawaita roƙa musu gafara Allah, wal hazar min addu'a'i alaihim bishar da kuma guje ma yi musu mummunan addu'a, la siyama fi halil ghadab musamman mutum yana cikin fushi, fala ta ta'ajjalil فلا تتعجل الوالد فلا يتعجل الوالد الدعاء عليهم kada iyaye su dinga saurin yi ma ƴaƴa muguwa addu'a fatustajabu da'awa su je kuma a amsa addu'a thumma yandamu inda za ba'da zalika nadamata shadida sannan kuma yazo yana nadama mai tsanani faqad hazzarana rasulul rasulun alkarim sallallahu alaihi wasallam min zalika faqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mu akan muguwa addu'a a inda yake cewa la tad'u ala anfusikum ku dane wa kanku mummuna addu'a wa la tad'u ala auladikum dane wa ƴaƴanku mummunan addu'a wala tad'u ala amwalikum dane ma dukiyarku mummunan addu'a la tuwafiqu min Allah sa'atan yus la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'un fa yastajibu lakum kar ku je ku dace da wani lokaci wanda an tambayi Allah dai lokacin yana bayarwa sannan ku zo kuma ku yi kanku muguwa addu'a kamar da yake cikin sayan muslim a lamba hadisi na dubu uku da lamba tara. Ƙwa'ala Allah ta'ala, Allah yana cewa wa yadda ul insanu bi sharri du'a a hubil khairi wa kana al insanu ajula yace wa yadda ul insanu dan adam yana yin addu'a bi sharri yayi wa kanshi muguwa addu'a du'a a hubil khairi irin addu'ar da yake ta alkhairi wa kana al insanu ajula saboda shi dan adam mutum ne shi halitta ce mai gaggawa to garin gaggawa sai ya je wa kanshi muguwa addu'a qala qatada rahimahullah yad'u ala malihi fayal'anu mala wa waladahu wala istajaba Allah lahu la ahlaka yana ma dukiyarsa muguwa addu'a ya lalata dukiyarsa yana ma ɗansa muguwa addu'a wanda inda Allah zai amsa addu'ar da ya halakar masa da ɗan wannan wannan yana cikin tafsirin al-Imam Tabari a cikin juz'i na 17 daga shafi na 394 وقال الشيخ عبد الرحمن السعيدي رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعيدي الله يقال مسلح ما يكتوى وهذا من جهل الإنسان وعجلته حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب yana daga cikin gaggawa dan adam da jahilcinsa ya dinga yi wa kanshi muguwar addu'a ya wa dan shi baka addu'a ya yi akan shi addu'a da sharri musamman yana cikin halin fushi wa yubadiru bi zalika du'a sai ya gaggawa yi wannan addu'a kama yubadiru bi du'a fil khair kamar yadda yake gaggawar yin addu'a ta alkhairi wannan yana cikin tafsirin al-Imam Abdurrahman As-Sa'idi a cikin wato mujalladi na farko shafi na 454 الأولاد نعمة عظيمة وهم زينة الحياة الدنيا كما قال تعالى su ‘ya'ya ni'ima ce mai girma kuma kwalliya ce da ƙawanya ga rayuwar nan ta duniya, wanda Allah yake cewa almalu wal banun zinatul hayatid duniya, ‘ya'ya da dukiya kwalliya ce ga rayuwar duniya. Wa ƙurratu ainin lil walidaini in ata'ullaha, sannan kuma su ‘ya'ya farin ciki ne sanyin idaniya ne ga iyayensu idan sun yi biyayyar Allah wa min du'a'i ibadur rahman bayan Allah na gari sun yi addu'a su ce rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah ka ba mu kyautar abinda zaka ba mu ta hanyar ƴaƴayenmu ma ta hanyar wato abinda matan mu za su haifa da zuriyar mu ƴaƴanmu da jikokin mu ka sanya su zama na sanyin ido سئل الحسن البصري رضي الله رحمه الله عن هذه الآية أن تنبي الحسن البصري كما دورنا آية ربنا حبلنا يتي فقال سيتي أن يري الله العبد المسلم من, من زوجته من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله Allah ya sa mutum ya dinga ganin wato addu'a shine mutum yana roƙon Allah ya sa ya ga matarsa da ɗan uwansa da masoyansa duka suna biyayya Allah. La wallahi ma shay'un aqarra li ainil muslimi min an yara waladan. Wato babu abin da ya kai sanyaya idon mutum musamman ya ga ɗansa au walada waladin ko ya ga jikansa au ahan ko ɗan uwansa au hamiman ko masoyinsa motsi lillahi azza wa jalla in ka ga ƴaƴanka ko jikokinka ko makamantansu suna son Allah suna biyayya Allah sai ka ji daɗi a ranka ka ji matuƙar daɗi da alkhairi a cikin ranka ya sake cewa qala ibn jurayj fi qawlihi ibn jurayj a cikin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina sai ibn jurayj ke cewa ya abudunaka Allah ka sa su dinga bautata maka wa yuhsinuna ibadatak suna masu kyautata ibadarka wala ya jurruna alainal jara'ir kar su je su kwaso mana kwashe-kwashen laifuffuka su ɗebo mana jangon. Malam ya ci gaba da cewa wa hum amanatun azimatun su ‘ya'ya amana ce mai girma wa mas'uliyatun kabiratun kuma responsibility ne mai girma amar Allah subhanahu wa ta'ala bi ri'ayati Allah ya umarce mu da mu kula da su wa tarbiyatihim Allah ya umarce mu da mu horar da su watan shi'atihim Allah ya umarce mu da mu growing ɗinsu mu girmantar da su ala khisalil khairi su taso akan ɗabi'u na gari wa ib'adihim an kulli ma yu'addi ila fasadihim wa diya'ihim da kuma nisanta su daga duk abin da zai jawo su shiga wata barna ko su lalace qala Allah ta'ala saboda Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara ya ku wanda kuka yi imani ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta wadda abin hura ta shine mutane da duwatsu cikin suratul furqan an ibn umara radiyallahu anhuma anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ku saurara dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku ababen tambaya ne akan abin da Allah ya ba ku kiwo fal'amirun da zai alan nasi ra'in shugaba wanda yake jagorancin mutane mai kiwo ne Allah ya danka masa kiwon al'umma wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi kuma shi abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi war rajulu ra'in fi ahli baiti mai gida ma yana da amanar kiwo da kulawa da mutanen gidansa wa huwa mas'ulun anhu kuma za a tambaye shi game da su wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha haka nan mata aure ita ma tana matsayin supervisor ce mai kula da gidan mijinta wa waladihi da kula da 'ya'yan mijinta wa hiya mas'ulatun anhu kuma abar tambaya ce game da su wala abdu haka nan bawa ra'in fi mali sayyidi wanda aka ɗauko shi aka sa shi cikin dukiya yana kasuwanci to wannan shi ma a matsayin mai kula yake da dukiyar nan ta mai gidansa wa huwa mas'ulun anhu kuma yana da responsibility da za a tambaye shi game da dukiyar nan ala annabi ya ce ku saurara kullukum ra'in dukkaninku kowa na da nau'in wani kiwo da aka bashi wa mas'ulun kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa a cikin ku za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi fa qawluhu kaga fadin sa da yace mas'ulun yace tadhkirun bi su'alillahi jalla wa ala wato wannan ana tuna mana ne cewa Allah Ubangiji fa zai tambaye mu zai mana tambayoyi akan abin da ya ba mu na responsibility nan lila abdi an hadhihi amanat Allah zai tambayi bawa game da waɗannan amanoni da ya bashi idza waqafa baina yadayhi yawmal qiyama idan bawa ya tsaya a gaban Ubangiji za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi na mutane na shugabanci na gidansa na gidan mijinta ko makamantansu yace bal qala ba'du ahli al-ilm wasu malamai sun ce inna Allah yas'alu al-walida an waladihi yawm al-qiyamati qabla an yas'ala al-walada an walidihi sai an fara tambaya iyaye game da yaya suka rike amana ƴaƴansu kafin a kai ga tambayar ƴaƴa ya suka yi ma iyayensu biyayya fa innahu kana kama anna lil abi ala ibnihi haqqan saboda yadda wato da yake da Uh, uba yake da haƙƙi akan ɗansa falil ibni ala afihi haqqun to haka nan shi ma ɗan yana da haƙƙi akan mahaifansa qala ibn umar radiyallahu anhuma sai na dan umar yana cewa addib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladik ka ladabtar da ɗanka ka sa shi a hanya ta gari saboda za a tambaye ka a kansa ma za addabtahu za a tambaye ka wace irin tarbiyya ka bashi wa ma za allamtahu za a tambaye ka wani irin ilimi ka karantar da shi wa innahu mas'ulun an birrika wa qawa'iyatika wa qawa'iyatihi laka kamar da shi ma za a tambaye shi game da shin ya maka da'a yayi maka biyayya to haka ma za a tambaye ka game da shin ka bashi tarbiyyar da ya kamata ka sa shi a makantar da ya kamata akwai da shi ilimin da ya kamata kamar sai maka wannan tambaya wannan magana tana cikin tafsirul wahidi a cikin juz'insa na shida shafi na ashirin da biyu. Malam ya sake cewa, Wallahu subhanahu kama kala, Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kama ausal abna'a bi birri aba'ihim wal ihsani ilaihim, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya hori ‘ya'ya a kan sima iyaye biyayya su kuma kyautata musu’ a cikin faɗin sawa wasaina al'insana bi walidaihi husna ta cikin suratul ankabut cewa mun ja kunnen ‘ya'ya su kyautata ma iyayensu faqad awsal aba'a to irin haka kuma Allah ya yi umarni ga iyaye bil abna cewa su kula da ‘ya'yansu, tarbiyatan wa ta'diban su koya musu tarbiyya kuma su ladabtar da su. Qala ta'ala Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum. Allah yana muku wasiya game da sha'anin ‘ya'yanku. Wa qad akhbarana nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam anna lil walidaini ta'thiran baligan ala abna'ihim fi aqaidihim wa adyanihim. Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya mana bayani cewa akwai tasirin iyaye game da aƙida da addinin da yara suke yi, fadlan an akhlaqihim. Hakanan kuma akan halayensu ma wa qaba'ihim da ɗabi'unsu akwai tasirin iyaye. Faqala inda nabi yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitra. Duk wani ɗa ana haifan shi ne akan lafiyayyar ɗabi'a mai shirin karɓan gaskiya. Fa abawahu yuhawwidani iyayensa ne idan su Yahudi ne sai su cire shi daga fitirar nan ta shari'a su sa shi cikin Yahudanci. Auyar nasira ne, ko iyayen shi idan Kiristoci ne sai su cire shi daga fitira su sa shi a Kiristanci. Auyu jassima ne, ko su mai da shi wato wato ba ma guje idan su maguzawa ne. Ka masalil bahimati tun taju albahimata, kamar yadda ka san dai batalar tinkiya ko akuya take haifar akuya irin ta lafiyayya. hal tara fiha min jada'a shin ka taba gana ya fa akuya ka ganta da yagaggen kunne daga baya ne ake yaga mata wannan hadisi yana cikin littafin Bukhari da Muslim wa hadha mathalun baligun mahsus wannan wani kwatance ne da ya kai ya kawo kuma wanda ake iya gani ido da ido fa inna bahimata tuntaju fil adati wal mushahidi salimatan yace dama ita yar akuya akan haife ta a bisa al'ada lafiyayya ce min al'uyub ba ta da wani aibi wal afati ko ta cuta falaisa fiha jad'un ba za ka ganta da wankakken kunne ba wala qat'un fi yadiha ko ganta da wani an yanke mata hannu aw udhuniha aw udhunaha ko kunnanta aw rijliha ko kafarta wa inna ma yahsulu dhalika min sahibiha aw ra'iha wannan a yanke mata kunne ko kafa ko huji ko kaza yakan faru ne daga ainihin mai kiwonta. Wa imma bi ihmalihi ko dai saboda sakacinsa au bi fi'ilihi mubasharatan ko kuma a ce kai tsaye shi da kansa ne mai haka. Wa hakaza al-ibnu to haka nan da fa innahu yuladu alal fitra aka haifi yara ne akan lafiyayyar ɗabi'a fa'iza ta'allama al-kadhiba in kaga ya koyi ƙarya awul ghisha ko ya koyi ha'inci awul fasada ko ya koyi barna walin hirafa ko karkata daga kan gaskiya aw ghairahu min al-munkarat ko wani abu kwatankwacin wannan cikin abubuwa na kyama fa innahu li amrin kharijin anil fitra yakan koyi wannan ne saboda ya gamu da wani facto wanda yake ya bambanta da wannan fitrar da aka same shi akai imma an ya kuna bi sababi su tarbiya ko dai saboda mummunan tarbiya da aka bashi awul ihmal fiha ko wasa da ita tarbiyan da sakaci da ita aw bi mu'assarin ko saboda wani abu da yake wani influencer kharijiyyin na gefe min ashabi su'i kamar munanan abokai peer group kenan wato abokai marasa kirki a peer group dinsa ka samu abokai marasa kirki sai su koya masa ya ce au ghairihim min al-khulaqa ko kuma dai wasu abokan harka dai marasa kirki qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah al-allama ibn al-qayyim a cikin tufatul wadud a cikin mujalladi na farko daga shafi na 229 yake cewa faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudan duk wanda yake koya ma ɗansa abin da zai amfane shi na ilimi ya bar shi haka yana zaman karofi zaman kare a masaka a faƙad asa'a ilaihi ghayatul isa'a to wannan ya cutar da ɗan iyakan cutarwa wa aktharul auladi innama jaa fasaduhum min hadhal min min qubailil min qibalil aba mafi yawan ƴaƴaye da suka yi barna to ɓarnar ta zake musu ne daga ɓangaren sakacin iyaye wa ihmalihim lahum da sakaci da iyayensu suka yi da su wa tarki ta'alimihim da wasa da iyaye suka yi suka yi watsi da karantar da 'ya'yansu fara'idaddini wa sunani ba su koya musu addini ba farlansa ko kuma sunaninsa haza mala ya ce wannan kenan wa innal aulada zukuran kanu au inasan hibatullahi wa qismatuhu baina ibadi sani da cewa 'ya'ya komin yawansu mazansu da matan da mutum ya samu kuma komin ƙarancinsu suna matsayin kyauta ne daga Ubangiji maɗaukakin sarki baiwa ce daga gare shi da yake raba ma talikai bayansa. Allah yana cewa cikin sautu shura lillahi mulku samawati wal ard Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasa ya khluqu ma ya sha yana halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'u inasan wanda Allah ya ga dama sai ya bashi kyautan ‘ya'ya mata zirya wa ya buli man sha'u zakur wasu zakur wani kuma sai Allah ya bashi ‘ya'ya maza zirya au yi zawwijuhum ko kuma ya cakuɗa masa zukuranan mazaje wa inasan da mata Allah ya ce faman sha'a faman zukuranan wa inasa ya haɗa musu mazaje da mata wa ya ja'alu man yasha'u aqima wanda kuma Allah ya ga dama sai ya mai da shi ma bakarare baya haihuwa gaba daya innahu alimun Allah masani ne qadirun mabuwayi ne wajen juya abubuwa yadda yake so wa fi hali kauni hadhihi alhiba bintan fa innal islam yad'u ila al-ihsan ilaiha wannan kyauta da aka ce Allah yana yi idan ta kasance diya ce mace an kirayi mahaifinta zuwa ga wani taimako na musamman da kula ta musamman da ake so ya bata wali hitiman bi tarbiyata da damuwa da tarbiyyarta wa ri'ayatiha da kula da ita wa husni ta'dibiha da kyakkyawan ladabi gare ta litan sha'am ra'atun saliha dan ta taso a matsayin mace ta gari siniyatin afifatin sai sainiyatin afifati wata ke katangaggiya wadda ba ta fasikanci wana'a ala ahlil jahiliyati wada abahum lahum wana'a ala ahlil jahiliyati wa dabahu laha wa karahiyatuhum limaji'iha wato yace wadda kuma za ta nisanta daga duk wani tunani na jahiliya da yadda wa'adahum bi lahada kuma yadda suke kashe 'ya'ya wa karahiyatuhum limaji'ati da maji'iha da kuma da suke kyamar su ga cewa ana haihuwar ‘ya'ya mata. Ya Allahu ta'ala, Allah ne yake cewa, wa idha bushira ahaduhum bil adha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim idan aka yi waɗansu bishara da cewa bil unsa an haifa mishi ɗiya mace zalla wajhuhu muswaddan sai fuskar shi ta zama baƙaƙirin wa huwa kadhim yana cikin kunci da damuwa ya tawara min min alqaumi min su'i ma bushira bi yana boye wa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara amsukuhu ala hurin ku ya rike shi a cikin wato wulakanci am yadussuhu fi turako ko je ya dirmusa ta cikin ƙasa ala Allah ya ci ku saurara sa amma ya hukumu abin da suke hukuntawa abu ne mummuna wanda bai dace su yi wannan hukuncin ba bari mu saurara a nan saboda ƙurewar lokaci sai mun haɗu a darasi na gaba insha Allah za mu ji cigaban wannan tattaunawa da Malam yake mana akan kula da yara a ɗaya daga cikin gaɓaɓɓen wannan littafin mai albarka wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah